بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau za mu tashi darasi na uku a cikin karatunmu na fikihu a cikin littafin bidayatul mujtahid a yau a sha ɗaya ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da talatin da ɗari hudu da talatin da bakwai kuma ashirin da uku ga watan goma dubu na'am ashirin da biyar yes ashirin da biyar na'am ashirin da shida yau wa yanzu wato a kalandar turawa ana samun kaulani dai ban taba jin an samu kaulani a miladiya ba a hijiriya ana samun kaulani ko a hijiriya za a samu kaulani amma a miladiya ana samun kaulani za mu tashi yau kitabu taharati min al-hadath ko duk karatun da muka yi darasi biyu da muka yi a cikin wannan littafin bi mutabatil muqaddima ne muqaddimat ne muka yi akan ilmul khilaf yanda sabani da yake wannan littafin ana daukar sa a cikin wato littafin ilmul khilaf sabani tsakanin malamai a cikin masailul a cikin al-masailul fiqhiyya da aka yi wannan muqaddima din akan wato muhimman abubuwa na usul da yadda ake malamai suke istidlal to yanzu za mu shiga ainihin gundarin karatun namu na fikihu a bisa manhajin da ya ɗauka na yadda wato za a rinka hango a matsayin istihadi kuma a yi ƙoƙarin taka zuwa matakala na ƙarshe na al-muqtasid dan tsakatsaki dan tsakatsakin a malamai insha Allah na'am bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم wannan littafin zai tara mana abuwa da suke magana akan at-taharatu min al-hadath sarki daga al-hadath shine daga kari al-hadath wato hukunci ne da ake kaddara samuwarsa a hukunci ne ma'anawi ba hukunci ne hissi ba shi yasa ake ce masa wasfun hukmi a yabihu li mawsufihi istibahatu yani al'amal allati yushtaratu fiha at-tahara wato sifa ce da ake hukuntawa a game sifantuwa da ita halaccin ya aikata ayyukan da yake an sharɗanta tsarki gare su ana cewa mutum yana da wannan tsarkin saboda haka idan masalan aiki ne da aka sharɗanta tsarki daga ƙarami shine kamar alwala to sai wato yin alwalar sai ya zamanto shine wato daukewar wannan rashin tsarkin to shine alhadath asalin ma'khudun min hadatha idza waqa'a wato akwa akwa saboda haka sifa ne da ake kaddara samuwarsa a cikin gaba yanzu kamar a ce mutumin da yake ba shi da alwala sai a ɗauka kan cewa kamar wato wani abu ne ya zo ya samu gabarsa ake kaddara samuwar wannan abin da ya cire masa alwalar kamar wata riga ce ake sawa wanda idan aka cire ta idan alwalar mutum ta kare kamar an cire masa wannan rigar amma ba wai ta hakika ba ce rigar ana kaddara samuwar ta ne an fahimta shi sa ake ce ma wasful hukmi sifa ce da ake hukunta samuwar ta a tare da mutum to shine ma'anan alhadath na'am
فنقول إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان musulmi sun yi ittifaki akan cewa at-taharatu shar'iyya taharatan sarki na shari'a guda biyu ne wannan yana da muhimmanci da yace kun ga yace at-taharatu shar'iyya sarki na shari'a saboda ka idan a cikin kalamu share kaji ana magana kaji ana magana sarki to wannan ma'anar ake nufi domin sarki yana zuwa da ma'anar lugha yana zuwa da ma'anar shari'a yanzu kun ga wannan a wannan wani lokaci kuskuren da mutane sukan samu kenan wajen fassara hadisin Allah ya masa alqur'ana illa tahir na hadisin amr amr ibn hazm a cikin littafin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa kada wani ya taba alqur'ani sai tahir sai suka ce ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minu la yanjus mumini baya zamantowa mai najasa to aka ce tahir ana nufin mumini saboda haka wannan ba nassi bane akan sharadin sarki na alwala ko na wanka ga mai taba alqur'ani in dai mumini ne zai taba alqur'ani to haka wannan fitar da ma'ana ce ta shari'a a makaninta tunda nassin hadisi yana magana ne da wane yare yake magana yaren shari'a ko yaren larabci yaren shari'a sau da haka abin da ya zo a cikin hadisi za ka ɗauke shi a kan alhaƙa'iƙu shari'a sai zamanto alhaƙiƙar lugawiya sai ta zamanto ba ita ce asali ba sai ta zamanto majaz ce amma alhaƙiƙar shari'a a cikin kitabu shari ita ce wato alfahara a shari'a to shi sa ya ce mun ka sani cewa musulmi sun yi ittifaki akan cewa tsahara ta shari'a guda biyu ce saboda haka dukkan wani ambaton ɗahara da ya zo a cikin shari'a za ka ɗauke shi a ɗayan waɗannan ma'anonin ne guda biyu na'am faharatun min alhadar tsarki daga kari wato daga abin da yake karya hukuncin tsarki din da kuma tsarki min alhabar daga wato dauda alhabar shine annajis wato tsarki na dauda wanda yake shi hissi ne sarki na hadath ma'anawi ne al-hadath din ma'anawi ne yanzu alal misali idan mutum a ya je yayi bawali ai ba bawali ne a jikinsa ba ko amma sai a ce ba shi da sarki ko in ya fita yayi rihi sai a ce ba shi da sarki ba wai ya shafa rihin ne a jikinsa ba amma sai a ce ba shi da wannan sifar ta sarki saboda wannan abin da ya faru shi yasa malaman Hausa a Hausa muke ake ce masa kari ma'ana ne kariya hukuncin tsarki a jikin mutum kari ma'ana abin da hukunci wato sifar da take kariya hukuncin tsarki a jikin mutum shi ne ma'anan alhadar wal khabath ko shine dauda din wato najasa da take tare da mutum
واتفقوا على أن طهارة من الحدث ثلاثة أصناف.
kuma sun yi ittifaki wannan dai yana gaya maka abin da yake babu sabani tsakanin malamai sun yi ittifaki cewa tsarki daga alhadas daga wannan kari din thalathatu asnaf kashi uku ce aha وضوء alwudu alwala ita ce wannan ibada da take ta zo a cikin musulunci wanda yake a a a ba wai babu ita ne ba a cikin sauran addinai amma a sunanta ambata mata wannan suna suna ne na musulunci suna ne na musulunci kiranta da alwudu dalilin cewa ta zo kafin musulunci ne dalilin cewa ana akwai alwala a cikin waɗansu addinai hadithin jurej ɗaya daga cikin hujjoji kenan da kuma na'am domin a cikin hadisin Juraij ya tashi ya alwalai sallah kamar da zo a cikin Bukhari sannan ya addu'a ya je ya sami yaro ya ce kai yaro waye ubanka sai ya ce al-ra'i ra'il ganan ba eh na'am da kuma ɗaya kisan da suke kawowa shine kisan Annabi Ibrahim da Sara lokacin da zai shiga wajen da suka shiga wajen aljabbar da aka ce sarki wani suka wuce da wani jabberi cewa yana kama matan mutane idan macen mutum ce sai ya kashe mutum ya ɗauke ta a matsayar kuyangarsa so annabi ibrahim ya ce sara wato yar uwarsa ce ya ce domin babu wanda da yake a bayan ƙasa akan addinin tauhidi in ba ita da shi ba ya sani saboda haka su ne kaɗai yan uwan juna don haka yan uwarsa ce kenan da ta shiga wajensa da ya miƙa da ta shiga aka kai ta inda zai zo sai ta yi alwala ta yi sallah haka riwayar ta zo a cikin bukhari Allah ya mata maganin sharrin aljabbar to kun ga suna da alwala su ma al'umma da take gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wa ghuslun wanka shi kan wanka yana nan hatta a jahiliya sun san wankan janaba a jahiliya suna yin wankan janaba
wa badalun minhuma da kuma abin da yake badali maimako mai canji ga minhuma ga gare su su su biyu ya zamir minhuma din ya udu ila maza alwudu wal ghusl na'am
wa huwa tayammum shine at-tayammum wannan ma abu ne wanda yazo a cikin musulunci at-tayammum ay al-qasdu shine nufin kasa da yin alwalar da da yin wato da kawar da sifar tsarki da rashin tsarki
wa dhalika li tasawwuri dhalika ayatul wujud wa annaha fi dhalika to abin da yasa malamai suka yi wannan ittifaki saboda ayar alwala ta kunshi a- a- saboda abin da ayar alwala ta kunsa na wannan domin ayar alwala ta ambace su ga baki daya a- ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wannan alwala kenan wa in kuntum junuban fatahharu wannan taimama wannan alghusl ko وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه wannan taimama saboda haka kun ga ayar wudu ayar wudu ita ce wannan ayar ta suratul ma'ida kuma sukan ce mata suratul nisa ita ce ayatul tayammu sukan ce ita ce ayatul tayammu wa in kana akwai iskal a cikin wannan saboda suratul ma'ida ta yi jinkiri wajen saukan suratul nisa to kuma taimama aka a- taimama aka fara saukarwa ko alwala alwala aka fara ita za a ce wannan ta zama ita ce farko waccan kuma ita ce wadda ta zo daga baya to wannan dai iskali ne wajen malaman asbabun nuzul yawanci suna jama'awa da cewar ita ayar wudu ta takarrar ta takarrar nuzuluha ta sauka kafin nan sannan aka sake saukar da ita har aka sa ta nan ma'ida din na
فلنبدأ من ذلك بالقول في الوجود to yanzu mu fara daga cikin wannan daga cikin wato abin da ya danganci fahara da yin magana akan alwudu
فنقول كتاب الوجود sai muka ce kitabul wudu a wata nusar abwabul wudu a nusa sa- sun yi sabani wanda yake wannan aula tunda ya ce kitabul fahara sai kuma a ce abwab eh, abwabul wudu babukan alwala kuma aka yace muku ana ku nusa kitabul wudu to ni a ta sai yace abwabul wudu alwudu ma'khudh alwudu dinnan an dauki makalman ne daga alwada'a wa huwa ah, shine haske wadu'a ah, shi yasa za a ce rajulun wadi ai idan kana ah, yushrik Mm. saboda haka ma'anarta annabafa ta lura ma'anarta ashir na'am أو الوجود بين من الوجود والتكيد na'am يكره الجسد يكره الطهارة في بدل الجسد mm.
ko kuma a wasu na hausa shi kansa ko wasu ya fi tsari ko sako da yake da ko kuma bayi Mm.
na mawuna ce da ke da shi Mm.
ko da kuma zama da shi shi ce da ke da shi to wa zai amsa wannan tambayar me yasa istinja'i ba a sa shi a cikin jinsin tahara ba sai kawai aka ce alwudu da alhusul da kuma attayammu na'am to wani ya ce al-istinja shi wannan tabi'un lil wudu saboda haka ya shiga cikin wudu na'am al-qawlu thani istinja baya halatta ai sallah da shi aha al-qawlu thalith na'am wani yanki ne na wani sarkin saboda haka ya shiga ciki kenan ko
wanka da wani uba da sun da na yi ba za a iya yi to saboda haka baya cikin su kenan baya cikin su kamar sauran ba baya cikin usul baya ciki na'am malam Hamza yana daga babin babin da ahsant babin sa babu izalatin najasa ne taharatul khabath ne ba taharatul hadath bane eh babin sa izalatul najasa ne al istinja taharatul khabath ne ba taharatul hadath bane kun fahimta saboda haka babin sa babin izalatun najasa ne eh shi yasa din ne ake cewa mutum zai iya yin alwala eh an gani mutum ya je ban daki yayi baw a yayi bawali zai iya zuwa yayi alwala sannan daga baya zai dauki ruwa ya kwarara a uduwin nasa ya sa- ya zamanto ya ya kawar da wannan burbushin bawalin ko ba sai ya sake alwala din ba saboda istinja ba sharadi bane na alwala babin su daban da dai zai yi sallah bane sai yana da taharatul hadath da taharatul khabar to in ya alwala ya samu taharatul hadath to idan kuma akwai najasa a jikinsa ya samu taharatul khabar sai ya- yana da- sai yayi taharatul khabar yanzu kaman mutum ne a kaman mutum ne yaro ya yi masa fitsari ya jika masa jiki ya jika masa ciki sai ji ya alwala sannan daga baya zo ya wanke fitsarin zai iya sallah ko ko ko idan ya je ya alwala bai wanke wannan fitsarin ba ba shi da alwala saboda babu su daban wancan taharatul khabath ne wannan taharatul hadath bismillah na'am إن القول بالحيض لوصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب.
to malamin mantsi kenan wato su komai zai zai maka yanda zai maka tartibi na tunani saboda sai ya tsaya ka san kamar uh, malama mun kamar architect ne mai zane wanda ka san in kawai aka bashi fili saboda gwaninta na sani ya riga ya suranta a zuciyarsa ga inda zai daki ga inda zai wannan to haka zalika mutumin da yake ya san irin ta ya san ilimin mantsi haka yake in yana da ma'aluma yanda zai cunkusa ta ya tsara ta ya kawo maka to shine duk wanda yake nuna gwanintar sa anan yace innal qawl al muhit magana ne kewayewa bi usuli hadhihi al ibada da wato ka'idodin wannan ibada yanhasuru fi khamsati abwab to yana cikin zan sanya shi a babi guda biyar to daga koyaushe sai ka rinka tunani to ga babi na daya me kuma zai biyo na biyu dan ya rinka kusantar maka da tashawwuk kai shauƙin ganin abin kuma kai zaman kan cewa ya wasa'a maka fahimtar ka ko da ka san alwala amma in aka kawo maka ita a wannan siga za ta ƙara zurfin fahimtar ka ga wannan ibada na'am الباب الأول للدليل على وجوبها وعلى duk da yake kaga a cikin wannan akwai ma'akhaz a kansa da yace bi usuli hadhihi al-ibada da yace ibada ya kira ta ibada ya kira ta ibada ne a bisa mafhumin waɗansu malamai a wajen waɗansu malamai alwala ba ibada ba ce za ta iya zamantowa ibada ne bin niyya amma za ka iya yin alwala babu niyya kuma ta zama alwala sau da haka da kamata yi ya ce bi usuli hadhihi tsahara to am eh da asalin wannan tsahara wanda yake tana komawa ya zuwa ga ita alwala tunda ya an ce mata nau'i biyu ne ko kaga in yayi haka ya fita daga cikin sabani yan hanafiya ba za su yi rigima da shi ba domin yace bi usuli hadhihi ibada sai yan hanafiya ce ai mu mu kira ta ibada ba ba ibada ce a wajen mu ba to saboda haka da kamata ya ce bi ya ce bi usuli hadhihi at-tahara sai zamanto da hanafiya da kowa da kowa duk sai ya yarda da shi ba zai rigima da shi ba
ba niyyar mutum da ya yi wa wani su za ta zo matsala
kamar izana kamar izana sun da jarka Mm, misali bai da jarka misali ruwan sama ya zo ya Ya wanke ta.
ya wanke ta mm, shikenan.
eh wannan tsoron da ya gwamba ne eh su ma haka kawai idan ka idan kawai ka ce bari ka shiga kai swimming sai kawai kai swimming eh, a ka- a cikin swimming din nan duk kawai wanke gabobin sai kawai ka fito sai kai sallah abinka sai dai in kana so ka samu lada ta zama to ibada sai kai niyya cewa to wannan wannan swimming din da zan yi da alwala a ciki saboda sai ka samu ladan alwala amma baka yi haka ba ka da lada amma in ba baka da ladan duk da baka da ladan tunda su a wajen su wudu wato aiki ne wanda yake maqulul ma'ana abinda ake nufi da yin alwala ka wato tsaftace gaɓoɓinka saboda haka in ka tsaftace su da kowace irin niyya ka tsaftace su za ka iya yin sallah na'am
الباب الأول للدليل على وجوبها babi na farko shi zai kawo maka me dalilin da yake wajabta me dalili cewa alwala wajiba ce وعلى من تجب da kuma akan wa take wajaba ومتى تجب.
da kuma yaushe take wajaba
الثاني babi na biyu في معرفة أفعالها a cikin sanar da wato ayyukanta
الثالث babi na uku في معرفة ما فيه تفعل da- والمنع.
wajen sanin da me ake wannan alwalar shine ruwa
الرابع في معرفة نواقضها a na uku na biyar shine a na hudu kai shine sanin abin da yake warware ta
الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها kuma s- na biyar shine sanin wato abubuwan da ake yin alwala domin a yi- a yi su wato abubuwan da ake sharɗanta cewa sai da alwala za a yi su kun gani wannan kusan dai wannan ya kewaye dukkan abin da dai za ka yi bincike a kai da sha'anin alwala kaga shi har ya ƙara akan abin da a wato littattafan fikihu sukan faɗa na alwala shine ya gaya maka abubuwan da ake sharɗanta yin alwala domin su Eh, sai dai kuma ya tawaye abu ɗaya wanda yake bai faɗa ba wanda wasu tafai suke kawowa shine hukunce-hukuncen da wato abubuwan ahkamu taklif ga alwala yaushe alwala take zamantowa wajibi yaushe take zamantowa mustahabbi yaushe take zamantowa haramu yaushe take zamantowa makro yaushe take zamantowa halal wanda eh متى تجب على من تجب ومتى تجب eh to mumkin za a iya cewa haka wa mata ta jiru to inda ya tsaya to ai shi ma da zaka akwai kusur Don- to kuma- domin za a ce kuma ai bai yi magana a ce a akan mata mata tumna uba yaushe ake hana ta yaushe ake hana ta ko mata tukrahu yaushe ake karhanta ta ko mata tustahabbu duk bai faɗi wannan ba Mm, amma kaga waɗansu daga cikin malamai musamman ibn juzai a cikin kawanin ɗinsa da haka ya fude abin nan ɗin alwala Mm. na'am yaushe ake hana alwala to eh mumkin za a iya cewa haka ko amma dai su abin da suke kawowa shine yayin da mutum ya yi alwala bai yi sallah ba da wannan alwalar sannan wata sallar ta zo ya sake yin wata alwalar sha wannan hulu ne a cikin addini la ya jus eh na dayar ba ta yi aiki ba sabanin mutum ya yi alwala ya yi sallar azahar in la'asar ta zo ya sake yin wata wa alwalar wannan mustahabbi ne bisa hadisin ibnu umar amma ka yi alwala za ka yi sallar azahar baka je ka yi sallar azahar ba sai ka je ka sake yin wata alwalar bayan kuma ka san bata karye ba to nan gulu ne a cikin addini la yajuz bid'a ce Eh, na'am
الباب الأول To yanzu za mu shiga albabul awwal babi na farko الدليل على وجوب الوضوء dalili akan wajabcin alwala فأما الدليل على وجوبها
amma dalili da yake nuna wajabcin alwala فالكتاب والسنة والإجماع to shine alkitab wa sunna wal ijma al adda- alkitab shine aslul aslul dalil sannan as-sunna shi ma yana daga cikin wahayi wa huwa fil martabatu thaniya sannan al ijma wanda yake shi al ijma'i ba a yin sa sai dai yana da madogara na alkitab wa sunna so dai ad- adillatu shari'a guda usul adillatu shari'a to dukkan abu zaka ga ana tabbatar da shi da ɗaya ko du guda uku daga cikin waɗannan al'amura. Na'am,
أما الكتاب فقوله تعالى dalilin littafin Allah shine faɗin Allah ta'ala, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق na'am shine ya ku wanda kuka yi imani idan kuka yi niyyar yin sallah to ku ga ku wanke fuskokinku da hannayenku ya zuwa ga gwiwoyin hannu. Al'aya zuwa ƙarshen ayar. Wato ba shine nan kaɗai mahallin istidlal ba sai ka karanta har zuwa ƙarshen ayar. Mahallin istidlal din zai fito gabaki ɗaya. Na'am.
فإنه اتفق المسلمون domin musulmi sun yi ittifaki على أن امتثال هذا الخطاب cewa aiki da wannan umarni واجب wajibi ne على كل من لزمته الصلاة akan dukkan wanda sallah take lizimtarsa إذا دخل وقتها idan lokacin ta ya shiga domin ma'ana idza qumtum ai idza qumtum ila sala muhdi hala kaunikum muhdith muhdithin hala kaunikum muhdithin wa hadara waqtu sala to fasilu shine in kuna halin rashin sarki kuma lokacin sallah yayi to a lokacin nan alwala wajibi ne To wannan dukkan musulmi sun yi ittifaqi akai saboda al'amr saboda amr ko fasilu wannan fi'il al'amr ne kuma al'amru ya tabi alwuju na'am
وأما السنة amma dalilin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam فقوله صلى الله عليه to وسلم shine faɗin sallallahu alaihi wasallam لا لا يقبل الله صلاة بغير طهور
wala sadaqatun ولا صدقة لغير min ghulul Allah baya karban sallah bi ghairi tuhur ba tare da tsarki ba wala sadaqatan min ghulul kuma baya karban sadaka da aka yi ta daga ghulul daga wato sata ta kayan ganima Mm. Ah, wannan adamul qubul ah, rashin karba daga Allah madaukakin sarki yake nuna wato rashin inganci rashin ingancin wannan sallah wato sallar da ba a yi ta da alwala ba kenan ba za ta samu karbuwa a wajen Allah ba don haka kamar babu ita ne tunda nafiyul qabul yasta- wato idan aka ce babu tunda kuma ga sallar Eh, tunda kuma ga sallah amma aka ce ba a karbe ta ba wato ma'ana ba ta zamanto sallah shar'iyya ba tunda an same ta hissiyan ko an yi sallah babu alwala saboda haka akwai sallah hissiyan an yi sallah amma da aka ce Allah ba zai karba ba in aka ce Allah ba zai karba abu ba to ma'anarsa wato babu shi to kuma in aka ce babu shi babu shi hissiyan ba zai yiwu ba tun daga shi an yi sallah saboda haka sai a ce babu shi shar'iyyan babu sallah ta shari'a Mm. kamar nafiyul wujud ne Eh, babu shi sallar gabaki ɗaya shine yake nuna adamul qabul domin alqabul a zai iya nufin a wato al'asul in aka ce Allah baya karba shine a nafin alhaqiqa shar'iyya waɗansu suna amfani da nafiyul qabul da kan cewar wato alqabul ta karba cikakka wato sallar ta yi amma bata cika ba yadda za a karɓe ta a bata lada cikakke amma wannan ba shine haƙiƙa ba don yana yana buƙatar sai da wani dalili da zai sa ka tafiya zuwa ga wannan na biyu da zai nuna maka kan cewa a'a ladan ne bai cika ba sai an samu wani dalili amma inda adamu dalil al'asalin aka ce la ya wato aka ce babu karbuwa na aiki ya nuna kan cewa babu karbuwan asalin aikin ne ba wai cikarsa ne ba- ba- babu ba wannan ah, abin nan ku duba sharhin ibn daqiq al-id a cikin umda kan wannan hadisin Eh, a kan hadisin la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda hadisin Abi Huraira yana cikin ya bayani akan wannan kun san shi wannan sharhin na Ibn Daqiq al-Id sharhi ne da yake kawo qawaid na fiqhu da usul da ya kamata ɗaliban ilimi su kula da shi sosai cikin umda sharhin umda a cikin umda eh to sharhin Ibn Daqiq al-Id ihkamul ahkam Eh, ku ku je ku ah, wannan bayanin ya yi shi da zurfi abin da zan iya tunawa kenan akan abin da ya ce amma ku duba matsalar da ta harir sosai a kanta to dalili na farko sai sai ya ce la yaqbalu Allahu salatan salatan bi ghairi tahur bi ghairi tuhur Mm, bi ghairi tuhur akwai bambanci tsakanin tuhur da tahur ko me bambanci tsakanin su tuhur al-fi'l wa tahur al-ma eh al-ala هكذلك الوضوء والوضوء الوضوء الفعل والوضوء الماء تو نعم من غلول غلول أصل غلول شيني متين يساتا daga cikin ganima وما كان لنبي أن يغل eh ai wannan wato tansif ne ala ba'd afradil am ɗaya ne daga cikin abubuwan kuɗaɗen da suke na haramun da Allah a ma'anar fara annabi sallallahu alaihi wasallam Allah baya karɓar sadaka daga kuɗin haram baya karɓar sadaka sadakan da za ta amfani mutum daga kuɗin haram shine aka kawo aka yi tamthil da na farko al-ghulul shine kuɗin da aka yi kwange mutum ya kwange tun kafin a yi rabu cikin kuɗin ganima ya ware wani abu ya boye to haka dalika wanda aka bashi amana ya ɓoye wani abu kamar aiki kudin kudin revenue na gwamnati to sai dai yanzu wani yana nufin kan cewar kenan wanda ya saci irin wannan kudin ba zai bada zakka ba saboda haka ya ce a to ai ba an ce tunda an ce ba a karba ai shi kenan ya yadda kan cewa a lahirar da a tsora masa to shekul isa ibn taymiya yake cewa duk da yake babu lada wajibi ne ba da zakka wajibi ne ba da zakka tunda ya tsara wannan kuɗin ya rike su ya yi amfani da su saboda haka mutum ya bayar da kuɗin zakka ko da daga kuɗin karɓar zakka daga kuɗin haramun shi ma wajibi ne na'am sadaka har ita Eh, har ita kawai mutum ya kwashi kuɗin gwamnati ya ci kuɗin mutane ya ce zai tura mutane su je su yi hajji yana ganin zai samu lada babu lada ba lada لا يقبل الله صدقة من غلول نعم in mutum ya je ya karba hajjinsa ya yi ya hajjinsa ya yi hajjinsa ya yi haka dalika ko shi din ma in ya yi hajjinsa ya yi sai dai babu lada bi ma'ana ba za a ce idan ya tuba ba sai ya sake hajjin farilla yanzu mutum ne ya tara kuɗin haram bai taɓa hajji ba sai amfani da su ya tafi ya ce bari ya je ya hajji na farilla yayi sai aka zo a karanta masa wannan hadisin to ya zai yi yanzu ya samu na halal ya zai yi a ce to sai ka je ka yi ta nafila dai kuma ka samu Allah ya sa na nafilan ya zamanto karbabbe shi wajen Allah amma wancan ba za a ce ya sake ba wannan ka'idan ina ga daga cikin malaman da suka yi nassi akan wannan akwai Imam Shafi'i ya yi nassi akan haka a cikin kuma dai babu wanda da ya saba masa akan wannan kan cewar idan mutum ya amfani da kuɗi wanda suke na haram ya yi aikin ibada ba za a ce ibadar ba sai ba sai dai babu lada a wajen Allah tunda zahiri ya kawo ayyukan ibada kuma shi kuɗin da ya amfani da shi kuɗin da ya amfani da shi ba shi ne yin aikin ibadar ba ballantana a ce ya farrata akan waɗansu arkan da yi ba ba shi ne tsayuwa a arafa ɗin ba dan ya amfani da kuɗin ya je arafa ya amfani da kuɗin ya ci abinci a arafa wannan ba shine ainihin tsayuwar arafar da za a ce babu wannan rukunin ba so tun da zahiri akwai arkan din yayi ya soke wa'annan rukunai tun da dama maksudi aikata wa'annan aikin eh shine eh ka zaɓi wuka ka yanka yanzu dan yanzu dan ka saci wuka ka yanka dabba sai a ce ba za a ci ba ta zama mushi eh ne ya yanka ta da wukar sata kaga ba za a ce haka ba ko نعم
abin da ya ci ma yana kuma ai misali za a auna da da su irin da ya yi suke da kuma wani kuma haɗin an je sakewa da kan yi ana linka da shaidu ne yau da haka duk malaman da suke cewa ma kan mutum ya je da da kudin haɗar kome suna abin da kira wasu sassun alhamdulillah Allah akbar a wannan wato akwai wannan matsala ce usuliya no saboda akwai a wato a ka'idar sukan yi amfani da wannan ta wani bangare kamar wajen as-salatu fi abdin maksuba mutum ya sallah a ƙasa wadda take ta sata ta kwashi jumhur sun ce sallarsa ta yi amma yana da laifin algasu laifin gasu daban kwace da ya yi laifinsa daban sannan sallah kuma zai yi daban amma imamu ahmad ya ce ai duk sallar da yake duk yayin da yake sallah sai wasu a wajen kwace ne rukunsa kwace ne sujadarsa kwace ce duk wani abu da ya a wannan kasar kwace ne saboda haka ba zai yi ba aiki a lokaci ɗaya ya zamanto kusanci da Allah kuma saban Allah saboda haka yace idan mutum yayi sallah idan mutum yayi sata ya je sallah da wannan kayan satan sai ya sake sallah saboda duk abin da yayi na wannan ibadar a kwace ne to su kuma jumhur suka ce aljiha munfakka jihar daban wannan daban to shi ko wannan na yin aikin hajji da kuɗin haram shi a arkan ɗin da mutum ya yi su su aka nema to sai dai kuma duk abin da a zuwansa da ya yi wajen da kuɗin haram ne amma yin aikin ai ba za ka ce wannan aikin amfani da kuɗin haram ba ne tunda a in ma wannan abin ya ci in ma wannan abin ya ci tunda ba amfani ke da kuɗin haram ba wajen tsayuwa a arafa din ba za a ce wannan abin da yake yi tsayuwa a arafa din cin kuɗin haram ba ne sau da haka akwai wannan laifin yana nan amma kuma wannan aikin da yake yi saboda an sharɗanta kuɗi akan a yi shi shine istifa'a istifa'a nan akwai kuɗi kuma akwai hadisi da Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to abinda aka sharɗanta din nan na cewa Allah baya karba wannan yasa ba a karban ladan gabaki da Allah ta'ala alam alaikum salam zakka ake nufi amma ta shiga da zakka da sadaka duk sun shiga ciki da zakka da sadaka duk sun shiga ciki asalin sadaka ana amfani da ita ga zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ana nufin zakka dan umarni ya zo da a karbe ta to na'am kamar wato me munasabar hada su tare me munasabar hada su tare eh to a wato asali hadisin kamar yadda yake a cikin sahih muslim na ga yana da kissa amma dai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su su su guda biyu din da na fiye kabur wannan hadisin abdullahi dan umar ne ina jin yana cikin shine hadisin farko da imam muslim ya kawo a kitabu tahara shine hadisi na farko da imam muslim ya kawo a cikin kitabu tahara kuma kun ga a wannan ya ce la yaqbalu Allahu salatan bighairi bighairi tuhur ba ba Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba to wannan kun ga am ne ya hada dukkan nau'i na tsarki da alwala da wanka saboda haka istilali da shi a istilaye da abin da yake ma ya haura mahallin niza za a kafa hujja da shi wajen alwala wajen wajabcin alwala za a kafa hujja da shi wajen wajabcin wanka na'am نعم عليكم السلام نعم ايه za a baka kyautar abinda za ka yi aikin ibada da shi? a wannan shi ma yana daga cikin rashawa idan an ba mutum idan an ba mutum al'afdal kada ya karba amma idan rashin karbar zai kai zuwa ga wata mafsada da ta fi tsanani daga karɓar to sai mutum ya karɓa sai ya bayar da shi kada ya ci kada ya ci kada ya kada ya yanka kada ya bama wanda yake ya lizinci ya ciyar da shi kamar iyaye kada ka kada ya yanka a ragon rayya kada ya bama iyayensa amma zai iya bama karnansa zai iya bama makwabta zai iya bama mabukata ya yi wannan domin wannan yana daga cikin at-takhallus min al-malil haram mutum ya tsirtar ya tsiri wato ya kubutar da kansa daga dukiyar haramu domin kun ga asali shi hadisin ibn lutbiya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yace halla ala yaqudu fi baiti abihi wa ummihi wa yara hal yuda lahu aula me yasa bai zauna a gidan uwarsa da ubansa ba ya gani za a kawo masa ko za a kawo masa gaisuwar office din ko ba za a kawo ba ran da aka ce yau kai ritaya in ma an tura an tura ragon sai aka ji an yi masa da Allah ku dawo da ragon nan ko ba ka ba ka suke yi ba haka suke yi na'am وقوله صلى الله عليه وسلم Hmm?
وأما ذلك النساء Hmm.
في الجنة أن تبليش إلى مثل يكون لا تموت شيء
a wannan a ba wannan da zai tsarantawa wai mai gadi dan ka je ka aje mota ya zo ya wanke maka ya goge maka ko take cewa komai Eh, ana ai babu komai da Allah kai miskini wannan yaushe za a yi masa wani za a yi masa wani wata rashawa na'am وقوله عليه الصلاة da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam لا يقبل الله صلاة من أحدثها حتى يتوضأ Allah baya karɓar sallan wanda ya yi kari ya karya tsarkinsa hatta ya tawabba har sai ya yi alwala. To kun ga wannan nassi ne akan alwala cewa Allah baya karɓar wanda yake ba alwalarsa ta kari baya karɓar sallarsa hatta ya tawabba har sai ya yi alwala. Kun ga wannan hadisin wato waj- a sarihi ne akan wajabcin yin alwala ga wanda zai yi sallah. Wajabcin yin alwala ga wanda zai yi sallah tunda Allah ya ce ba zai karɓi sallarsa ba har sai ya yi alwala. Na'am.
وهذان الحديثان ثابتان عند أئمتنا Wayannan hadisai guda biyu tabbatattu ne a wajen a'immatun naql. A'immatun naql wato malaman riwaya su ne malaman hadisi. To kun ga koyaushe wajen wato tabbatar da hadisi ba waɗansu ne suke tabbatar da ingancinsa ba sai malaman hadisi. Ba na tafsiri ba ba na fuqaha ba. saboda haka bai baka ce hadal hadith a sabitun inda ulama in din malamai ne dan kawai sun ambace shi a cikin littafin su yana nufin ya tabbata wannan kuskure in malaman hadisi suka kore shi ya tabbata korarre amma hadisi na farko hadisin ibnu umar ne Ah, yana cikin sahih muslim Ah, don haka isnadin sa ingantacce ne kuma an ruwaito shi ta hanyoyin waɗansu sahabbai hatta imam suyuti ya kira shi ya ɗau- ya kirga shi a cikin al-ahadithul mutawatira dan ya ambace shi a cikin littafin sa al-azharul mutanafira fil akhbaril mutawatira dan suyuti yana da littafi da ya tara hadisai mutawatira ya kira shi al-azhar al-mutanafira fil akhbar al-mutawatira ya ambaci wannan hadisin a ciki domin an rawaito shi daga hadisin a a- daga hadisin Ibn Umar kamar yadda muka gani a cikin Sahih Muslim da kuma hadisin Usama bin Umair a wajen Ibn Majah a, a- a wajen Abu Dawud da Nasa'i da hadisin Anas a wajen Ibn Majah da hadisin Abu Bakra a shi ma a wajen Ibn Majah da kuma hadisin Zubair ibn al-Awwam a cikin mus- a Mu'jam na Tabarani da kuma a a abin nan hadisin ibn mas'ud da imam bin husayn da abi sa'id al-khudri duk a cikin at-tabarani da kuma a- daga hadisin abi huraira a cikin al-bazzar ga sunan dai hadisan an ruwaito su ta fuskoki da dama da ya kai sai da yawanci ka san irin waɗannan hadisan yawanci riwayoyin ba su inganta ba amma dai al-ibra da abin da ya inganta shine isnadin sa a cikin sahih muslim hadisi na biyu kuma hadisin abi huraira ne shi ko yana cikin bukhari yana cikin muslim muttafaqun alayhi na'am
وأما الإجماع wa amma al-ijma to mun ga hujjar kitab mun ga hujjar sunna yanzu sai hujjar ijma shi ko ijma'i
فإنه لم يوقن عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف do shi hujjar ijma'i shine ba a ruwaito da wani daga cikin musulmi ba sabani akan wannan cewa alwala dole ce in mutum zai sallah shi yasa ne ma kun ga wannan dalilin ne yasa a a Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari yace wanda ya alwala babu sallah yayi ridda domin kamar wanda ya sallah babu alwala da gangan yace yayi ridda domin ya fita daga cikin ijma'i yayi abin da ba wanda daga cikin musulmi yace ya halatta a yi tamkar yana inkarin abin da ya tabbata ne bil ijma kuma ya zamanto wato ma'lumun min al-dini bil darura sananne ne a cikin addini bisa larura na'am ولو كان هناك خلاف لنبذ da akwai sabani da an ruwaito wannan shine istidlal bil adam bi adam naql ala adam ada adam wuqu wanda ka'ida ce da malamai gaskiya suke jinjina ta wani lokaci ba sa yadda da ita musamman a babin hadith za ce in ba a ruwaito abu ba ya nuna kan cewa babu shi Eh, walau kana la nuqila da an da akwai da an ruwaito Eh, na'am Ba
عبد ايه آه. Mm. wannan shi ne tahqiq akan matsalar wannan shi ne tahqiq amma ganin kan cewar babu wanda zai haka sai mai wasa da addini ta kila shi ne yasa ya toshe masa hanzarin ma bai kawo kan cewar sai da wannan kaidin ba amma a zahir shi ne ba a kafauta mutum da aikata wani aiki in ba da istihlal ba idil al'ada tattabi domin al'ada tana hukunta wannan tattabi ma za tana hukunta me a zalika din annaql din dai tattabin naql al'ada tana hukunta a ruwaito din saboda ka kasancewa ba a ruwaito ba ya zama ya nuna kan cewa babu domin a bisa al'ada ya kamata a ce an ruwaito inda akwai sabani shine saboda ka zalika yaudu ila annaql tattabi annaql to wannan shine na farko tukuna matsala ta farko shine أدلة الوجوب دليل الدليل على وجوب الوضوء نعم
ومن يجب عليه من يجب وأما من تجب عليه haka ya ce a waje na ku an na ku nusar ya ce na'am
من يجب عليه الوضوء to wannan kamar unwani ne kenan أما من يجب عليه فهو البالغ العاقل wa amma man tajibu aldatin da alwudu mu'annath ce ko saboda mahmuz al-mahmuz dama da al-maqsur dukkan su suna daga cikin alamatu ta'anis alhamza a ƙarshe ko kuma aliful ko kuma a da ta marbuta da alif mamduda da alif maqsura suna daga cikin alamatu ta'anis alwudu kun ga wannan hamza din ita ce wato a a wato al'alif al-mahmuza da haka ya ce wa amma man tajibu alaihi ai ita alwalata wanda take wajaba a kansa fahuwa فهو البالغ العاقل fahuwa albalighul aqil shine baligi mai hankali baligi mai hankali shine alwala take wajaba a kansa ma'ana a wato tunda tana daga cikin taklif tunda Allah ya umarni da ita kun ga taklif ce kenan hukuncin ta yana daga cikin ahkam al-ahkamu taklifiyya hukunci da ake kallafa ma bayi shi to ba a kallafa ma mutum ya wani abu sai idan shi mukallaf ne al-mukallaf shine wanda ya hada sufa guda biyu al-aqlu wal bulugh a bisa cewar wato a al-kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a da haka ko da kafiri ne shi duk lokacin alwala in yi an an sa masa an wajabta masa yin alwala saboda haka ranar alkiyama Allah zai kama shi da hujjar cewa duk lokacin bai taba alwala ba ya daga cikin eh a bisa wannan ya tafi kawo ko wanda suka ce ghairu mukhatabin ya- za su kara sifatul islam a cikin sifar taklif ce al islam wal aql wal bulugh domin in ba musulmi bane wato shi ba mukallaf bane da yake ko gairu sahih ko ba musulmi bane shi mukallaf ne da haka sifatul abin da sifatul taklif a bisa wannan ra'ayin biyu ne al aql hankali saboda haka mara hankali shi ba mukallaf bane wal bulugh da kuma ba wato balaga da kuma balaga yaro ba mukallafi ba ne amma za mu gani kamar yadda zai zo a cikin maraƙi a karatunmu na gaba kad kullifa sabi bi ghairi kad kullifa sabi alalladhi istubi fi ghairi ma fi ghairi ma wajaba wal muharrami kad kullifa sabi alalladhi istubi fi ghairi ma wajaba wal muharrami an kallafa ma dan yaro a bisa kauli da aka zaba abin da yake ba wajibi ba ba kuma muharrami ba wato yaro an kallafa masa yin abin da yake mustahabbi da barin abin da yake makruhi saboda in yi za a bashi lada amma ba a kallafa masa yin abin da yake wajibi ba Mm, saboda haka yaro a a abin nan shi yasa aka a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin sahabbai akan yin hajji da yara har aka nuna musu ali hada hajj قال نعم ولك أجر kaga ya tabbatar masa yana da hajji ya tabbatar masa yana da hajji wanda yake wannan hajjin ba wajibi bane mustahabbi ne saboda haka kenan ya halatta a kallafa ma yaro abin da yake ba wajibi ba ba kuma haramun ba to saboda haka nan taklifin da yake nufi ala man tajibu alayhi wa amma man tajibu alayhi ai wanda aka kallafa masa wajibcin yin ta shine al-baligh al-aqil na'am
وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع wannan ma shi ma tabbatacce ne da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'i nan babu hukuncin kitab babu dalili min kitab amma an samu dalili min sunna to shi yasa kuma kun ga ake cewa ba lalle ne kowace matsalan ka same ta a cikin littafin aka samu dalilin ta a cikin alqur'an ba amma in baka samu a cikin alqur'ani ba sai ka duba sunna wani lokaci ma ba lalle ka samu a cikin sunna din ba sai ka duba ka ga ijma'in malamai ya sai ya tabbatar da ita na'am
أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم amma sunna shi ne faɗinsa sallallahu alaihi wasallam رفع القلم عن ثلاث an ɗauke alƙalamin rubuta ayyuka na taklifi
فذكر daga mutum guda daga abu daga daga guda daga guda uku ashkhas ah, an sa- ah, ashkhasin thalatha an ruwaito shi bi thalath an ruwaito shi bi thalatha an thalath to me za a kaddara thalath eh gaskiya an ashkhas ne an ashkhasin thalatha tunda shakhs mufar- mufrad ne eh an thalath me za a kaddara na'am jins shi ma ai muzakkar ne me za a kaddara eh na'am daga abubuwan da za a ambata wa kun gane iskal din salat sifa ne na mu'annas saboda ka dole abinda za ka kaddara mausufi ya zama to mu'annas ka ga riwaya da ta jo an salasa wannan yana da sauki za ka cewa an ashkhas an unas dukkanin su za a iya sifanta su da muzakkar ne ko ba haka ba amma aka ce salat sai ka samu mausuf mu'annas wanda zai dace ka kawo wannan mausuf mu'annas za a samu mahallu ba'a sai ku ba su gani na'am mu ci gaba فذكر الطبيب حتى يحتسب sai ya ambaci asabi hatta yahtali yaro hatta yahtalim har sai yayi hankali ay yahtalim ay yablughu al-hulum ya isa wato al-hulum asalin ma'anar hulum me asalin ma'anar hulum asalin sa ma'anar mafarki ne Eh, al-ihtilam amma ana nufin anan bulughul hulum al-hulum ana nufin al-aql ai hatta ya hatta yablughu al-aql har sai ya kai ga samun hankali a ba mai ba at-tamyiz qabla al-hulum at-tamyiz daban dan shekara shida ma yana da tamyiz ko ba haka ba kamar yanda ya zo daga hadisin Mahmud ibn Labid aqaltu majjatan majjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waji daga tamyiz ne ya san wanda ya je ya yi masa wannan bai san ya san ba mahaifinsa bane ba kakansa bane ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaga wannan yana da tamyiz wannan shekara shida ne amma ba baligi bane saboda ka at-tamyiz dun al-bulugh amma wannan hadisi yana magana akan albulu wato asabi yaro ba a yi masa taklif ma'anar rufi alƙalam ai wato ba a rubuta masa a, a ladan wajibi da zunubin laifi shine ma'ana alƙalam ai ƙalamu taklif Eh, alƙalamin da yake rubuta taklifi an ɗauke shi akan yaro hatta ya hatalim har sai ya balaga Aha.
والمجنون حتى يمتد da kuma almajnun mara hankali hatta yufiq har sai ya farfado al-ifaqa shine ya zamanto kamar ya tashi daga wannan izma din rufe hankalinsa da aka yi ya zamanto ya farka daga wannan me na uku wa anin na'im hatta yastayqi da mara lafiya har sai ya farka wannan hadisin an ruwaito shi daga hadisin Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha yana cikin musnad imam ahmad da darimi da ashabu sunan guda hudu din nan inda banda tirmidhi kuma da ibn al-jarud yawanci hadisi inda yana cikin ibn al-jarud zaka same shi hadisi ne hasan ko sahih al-muntaqa na ibn al-jarud yana daga cikin sharadin malamin kamar sahih ibn khuzaimah ne da ibn hibban sharadin sa al-husn aw sihha to hadisin yana cikin muntaqa na ibn al-jarud haka zalika ya shahara daga hadisin sayyidina ali an rawaito shi ta hanyoyi da dama daga hadisin sayyidina ali an rawaito shi kuma daga hadisin abdullahi dan abbas shi ma wannan hadisi ne mashhur sai dai kowanne daga cikin su ba wanda yake ya zo aka rawaito shi salim daga dukkan illa irin hadisin aisha radiyallahu anha wa ardaha an rawaito daga hadisin abu qatada daga hadisin anas daga أبا كما حديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم شداد بن أوس وثوبان نعم وأما الإجماع إجماع ما لم يكوى فإنه لم ينقل في ذلك خلاف shi ba a ruwaito saɓani a cikin wannan ba babu wani malami da ya ce yaro wajibi ne ya alwala ko ya ce mahaukaci wajibi ne lokacin sallah masu kula da shi su zo su wanwanke masa gaba su yi masa alwala ba na'am واختلف الفقهاء to malamai sun yi saɓani هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا؟
shin yana daga cikin sharaɗin wajabcin yin alwala musulunci ko ko baya daga ciki al'aql wal bulug mun gani sharaɗi ne to musulunci fa sharaɗi ne na wajabcinta ku lura akwai sharɗul wujub akwai sharɗul sihha sharaɗin wajabci shine a ce lu- dole kai alwala sharaɗin sihha idan kai a ce kana da alwala Mm. to sh- musulunci sharaɗi ne ko ba sharaɗi ba ne
وهي مسألة قليلة الغناء الفقه domin wato wannan matsala ce da take wadata ta a cikin fito kalila ba ta da yawa na'am sauran minti ɗaya ko aha li'anna mu- mu mu- mu karasa wannan li'annaha أنها راجعة إلى الحكم الكفر domin tana koma ne zuwa zuwa ga hukuncin lahira anan duniya ba ta da wani far'i in ka ce kafiri dole ne ya alwala in ya alwalan ma bata inganta ba da ba sallan ma zai yi ba saboda haka me ma amfani ma ka tattauna anan a lahira ne shin a lahira za a yi masa azaba akan bai yi alwala ba ko ko ba za a yi masa aka- azaba akan bai yi alwala ba an aka yi masa azaba akan kafircin sa wannan ya isa ko ko sai an dada karawa wanda suka ce sharadi ne musulunci sharadi ne saboda haka sai su ce ba sai an kara ba wanda suka ce musulunci ba sharadi bane sai su ce sai an kara duk alwalan nan da bai yi ba sai an masa azaba to hukuncin lahira mu kyale shi can a lahira a yi a wajen fiqhu mu akan al-ahkamul amaliya na aiki anan za mu ce wannan aiko wannan kar ai eh na'am sai mu tsaya nan mu dan yi dan break na yan mintuna na'am bismillah وأما من لا تجب
na'am wa ala- wa amma mata tajib dangane da hukuncin yaushe take wajaba فإذا دخل وقت الصلاة to idan lokacin sallah ya shiga
أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه ko kuma mutum ya yi nufin aikata aikin da yin alwala sharaɗi ne akan aikata shi kamar alal misali yana so ya yi ɗawafi a wajen wanda suka ce alwala sharaɗi ne ga ɗawafi na'am وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقته ko da wannan ko ba shi da alaka da lokaci Eh, kamar yin ɗawafi ba shi da alaka da lokaci ko shi za ka iya yi Eh, saboda haka lokacin guda biyu ne lokacin da kai niyyar sallah da kuma lokacin a a- afwa idan lokacin sallah ya shiga to alwala wajibi ne tunda an- an wajab an wajabta maka ai sallah kai sallah ko ba zai yi kai sallah ba sai da alwala saboda ka ya zama to ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib dan yin waji- ba za ka iya wajabci ba za ka iya aikata sallah wadda take wajiba ba sai ka yi alwala saboda haka alwalan ma ta zama to wajiba na'am
وأما وجوبه عند دخول دخول وقت الصلاة على المحدث amma wajabcin alwala yayin da lokacin sallah ya shiga akan mai kari wanda ba shi da alwala kenan
فلا خلاف فيه to wannan babu sabani tsakanin malamai a kansa
لقوله تعالى saboda faɗin Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ya ku wanda kuka yi imani idan kuka tashi yin sallah الآية zuwa ƙarshen aya فأوجب الوضوء عند القيام إلى da الصلاة kun ga ya wajabta yin alwala yayin da mutum ya yi- ya- ya tashi zai yi sallah Mhm.
ومن شروط الصلاة دخول الوقت daga cikin sharaɗin sallah kuwa a shigar lokaci in shigar lokaci bai shiga ba sallah bata zamanto dole ba
وأما دليل وجوده عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها amma wajibcin alwala wajen niyyar aikata ayyukan da yin alwala sharaɗi ne a cikinsu قد يأتي ذلك عند ذكر الأشياء to wannan zai zo yayin da muke ambatan a- abubuwa التي يفعل الوضوء من أجلها wanda ake yin alwala domin yin su
واختلاف الناس في ذلك da kuma saɓanin malamai a cikin wannan su wannan dalilin su zai zo me yasa aka ci tunda ya faɗi lo alwala tana waje ba a lokaci biyu na farko in lokacin sallah ya shiga shi ma kuma wannan akwai kaidi ko mutum ya zamanto ba shi da alwala na biyu idan a yayi niyyar aikata abinda yin alwala sharadi ne a kansa kamar tawafi wajen masu faɗa cewa dole sai mutum ya yi alwala sannan zai yi tawafi Na'am. To lokaci na biyu kuma eh shi wannan shi ne lokaci na biyu. To na farko dalilin sa wadih daga faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila sala da kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam innama umirtu bil wudu idza qumtu ila sala an umarce ni kadai da yin alwala ne idan na tashi zan yi sallah. To kaga wannan ya nuna cewar ita ce alwala da ta- wannan shine lokacin da take waje ba. Na'am.
الله تعالى
ma ma shiga babu tsani ko kuma tsaya mai tambayoyi ana na ga lokacin ya kusa ne lokacin sallah muna da minti goma Eh? minti goma kuma iya karatu mu dan karanta na'am eh na'am an yi karatu gaskiya ne na'am mu karanta
وأما معرفة فعل الوضوء amma faɗin a wato ma'arifati af'alil wudu sanin ayyukan alwala a- wa amma ma'arifati fi'lil wudu amma sanin yin aikin alwala
فالأصل فيه ما ورد في صفة في صفة- min sifatihi من صفته في قوله تعالى to asali wato dalili na farko da a- a- asalin dalilin a sanin yadda ake alwala shine abin da yazo na sifar alwala a faɗin Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
kaga sai aka faɗi waɗannan abu jinsin abubuwa guda hudu fasilu wujuhakum ɗaya kenan wa aydiyakum ila almarafiq biyu wamsahu bi ru'usikum uku wa arjulakum ila alka'bayn wasilu arjulakum ila alka'bayn aka faɗi guda hudu kuma aka faɗe su da tartib Eh, kuma abin da yake nuna kan cewa an yi tartib shine an kutsa al-ghusl tsaka a- an kutsa al-mashu tsakanin al-ghuslain aka ce fagsilu a wujuha a- wa aydiyakum ila al-marafiq eh, maimakon a ce wa ams- wa ru'usakum saboda an san mashu ne sai aka ce wamsahu aka kawo almas aka kutsa shi in ba wajabcin cewa tartibi ake nunawa ba da ba a yi haka ba da sai an gama faɗan al-ghusl sai kuma a zo a faɗi al-mashu na'am وما ورد من ذلك أيضا في da kuma abin da ya zo na wannan zalika din na ne zalika ya udu ila maza fi'ilul wudu din na'am aikata alwala في صفة وجود النبي صلى الله a عليه وسلم cikin sifar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam في الآثار الثابتة a cikin al'asar as-sabita riwayoyi tabbatattu anan yayin amfani da al'asar bi ma'ana maza eh, ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة to abin da yake rataya da wannan matsaloli ne guda goma sha biyu نشوف مشهورة مشهورة waɗanda suke masu sh- mashahuran matsaloli ne التي تبين الأمهات tana tafiya a magudanar wato ummahatul masail iya wato a a- wato man iyayen matsaloli
وهي راجعتهم إلى معرفة الشروط والأركان shine waɗannan matsaloli guda goma sha biyu ya zuwa ga sanin sharuɗan alwala wal arkan da rukunnan alwala وصفة da الأدب kuma sifar ayyukan da ake yi وآدابها da adadin da ake wanke da ake kowane aiki وتعيينها da kuma ayyana wani ko- kowace gaba da ake wankewa
وتحديد محال أنواع الأحكام الجديدة da kuma iyakance wuraren da wuraren nau'in hukunce-hukuncen kowanne daga shi gare shi wato kowanne in aka faɗe shi kuma a faɗi meye asalin dalilin hukuncinsa na'am المسألة الأولى matsala ta farko cikin guda goma sha biyu kenan ko mina shiro ta daga cikin ashiro sharaɗan wannan ibada na'am اختلف علماء الأمصار ikhtalafa ulama'ul amsar malaman garuruwan musulmi sun yi sabani ana ce musu ulama'ul amsar saboda musulmi a farkon musulunci akwai mashuran garuruwa mashuran garuruwan musulmi shine alharamai alkufa albasra aha, dimashq mm, almaghrib daga baya baya cikin Ah? bagdad shi ma daga baya ne na'am مصر نعم القاهرة مصر نعم خراسان نعم خراسان أندلس دقبايني الشام نافرة اليمن نعم اليمن مم، اليمن وإن سني سكي مدارس العلم سكي مدارس إن باسو مدرسة القراءة ذاك سامو استاذ مدرسة الحديث in ba su da mad- eh, eh, kuma ka a kayi aka wannan sa madrasatul fiqh yanzu ka ga in ka dauki makka akwai madrasatul qira'a ta makki a ibnu kathir al-makki ko kuma suna da madrasatu abdullahi ibn abbas ta hadith madrasatu abdullahi ibn abbas ta hadith in ka dauki madina suna da nafi al-qari suna da madrasatul hadith wanda asalinta daga ibnu umar da zaid ibn eh, sayyidina umar da zaid ibn thabit da ibnu umar ta tattaro ta dawo ya zuwa ga alfuqaha us-sab'a su kuma duk ilimin su ya taso zuwa wajen malaman nan guda hudu ibn shihab a yahya ibn sa'id al-ansari a a a- a a wannan hmm, a al-ashaj ibn al-ashaj ya yake ne yazid ibn abdullah ibn al-ashaj Ah, da kuma ah, ibn da kuma Abu Zinad Eh, to haka in ka je Misra daga Yazid ibn Abi Habib eh, madrasa din ta dawo zuwa ga Allah ibn Sa'ad a Sham su ma suna da tun daga su Abu Darda da Ubadat ibn Samit daga ba ilimin sai tattaro ya dawo ya zuwa ga Al-Auza'i ah, Al-Auza'i Ash-Shami Yaman su ma a shu'ba a wasit ne wasit tana daga cikin garuruwa wasit sannan basra da irin su hassan al-basri da suka tattara suka dawo haka zalika kufa da khurasan abdullahi ibn al-mubarak to wannan sune fuqaha wal amsar wanda zaka ji su ake faɗa na'am
اختلف علماء الأمصار malaman garuruwan musulmi sun yi sabani هل النية شرط في صحة الوضوء shin niyya sharadi ce a cikin ingancin alwala أم لا؟
ko ba sharadi ba ce ana maganar shurutus sihha kenan wanda alwa- ibada za ta zamanto yu'taddu biha ana kirga ta cewa ta inganta
بعد اتفاقهم على على اشتراط النية في العبادة.
bayan sun yi ittifaki akan cewa niyya sharadi ce a cikin ayyukan ibada duk hatta wanda suka ce ba za a yi niyya a alwala ba sun yarda da cewa niyya sharadi ce a cikin ibada saboda haka me suke nufi kenan suka ce ba za a yi niyya a alwala ba cewa ba ibada ba ce Eh. na'am قوله تعالى لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وانا شيء دليل شرع النية أتكين إبادة با أمر شيء إلا ليعبدوا الله كنغا با أمر شيء سبا سي سبو تاما الله مخلصين له الدين وانا شيء نية سبا سركة الديني غريش أي أتكين أيوكا إبادة كنا ليعبدوا الله وتزمنتو أتكين أيوكا إبادة mukhlisin suna da suna da niyya ta ikhlasi saboda haka kun ga wannan dalili ne akan sharɗin ta niyya
وقول قوله صلى الله عليه وسلم da kuma saboda faɗinsa sallallahu alaihi wasallam
إنما الأعمال innamal a'malu بالنيات binniyat dukkan ayyuka na shari'a suna tabbata ne da niyoyinsu
الحديث المشهور alhadith mashhur me yake nufi da alhadith mashhur wannan waɗansu sun yi masa biki waɗansu malamai suka ce alhadith mashhur ai wannan hadisin ba mashhuri bane a wajen malaman hadith eh suka ce ba hadisi ne mashhur ba sai dai ya zamanto mashhurun alal alsina mashhurun alal alsina amma za a sallama cewa ba hadisi ne mashhur ba a wajen malaman hadith na'am Mm. saboda ne daga hadisin sayyidina Umar kawai za a iya cewa ba mashhuri bane bi itibari sahabin da ya ruwaito shi amma an aka yi itibarin yanda ya zamanto wajen wata tabaka daga cikin tabakar riwayarsa mashhur ne ko eh shuhra nisbiya na'am na'am فذهب فريق منهم to wata jama'a daga cikinsu jikinsu ma- ma- minhum minhum ya zuwa ga wasu yake kuma fuqahul amsar fuqahul amsar na'am فذهب فريق منهم إلى أنها شر sai suka tafi akan cewa ita ni ita sharadi ce wato ita niyyar ko
وهو مذهب الشافعي shine mazhabar shafi'i ومالك da malik وأحمد da ahmad ibn hanbal وأبو ثور da abu thawr وداود daud ibn ali al-zahiri abu thawr yana da mazhaba wanda asalinsa yana daga cikin almajiran shafi'iyya daga baya kuma ya istiqlali daga ra'ayoyin shafi'i har ya zamanto yana da ikhtiyarat nasa da suka yi yawa har ya zamanto ba a danganta shi zuwa ga al-imam shafi'i Da'ud al-Zahiri shine a fitaccen malamin da ya da ya assasa mazhabar zahiriya da suke nafin alqiyas duk waɗannan sun ce niyya sharadi ce sai dai a bisa sabani tsakanin su domin wajen malikiya niyya ba sharadi bace bar rukuni ce wa rukun ya fi tsanani bisa shar kuma shi rukun ana mai bambanci tsakanin rukun da shar rukun yana daga cikin juz'in ibada shi ko shar ba ce yana harij an mahiyatul ibada na'am to wanda suka ce kan ga kamar shafi'iya za su ce ai sharadi ne ma'ana ibadar sai kai niyyar sanan zaka fara ibada su ko malikiya suka ce tana daga cikin ajza na ibada shi yasa ne ma suka ce lokacin da kake wanke fuska za ka yi niyya lokacin da kake wanke fuska za ka yi niyya domin shi tana daga cikin ajza na ita kanta al'ibada na'am وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشر wani wata jama'ar kuma suka tafi cewa ba sharadi bace
وهو مذهب أبي حنيفة shine masabar Abu Hanifa والثوري wa Thauri da Sufyan ibn Sa'id al-Thauri dukkan waɗannan suna da mazhaba sai dai yanzu ba wanda suke saura in ba wa'annan mazahibul arba'a ba saboda su ne aka kiyaye usul ɗinsu da aqwal ɗinsu a cikin furu' to kaga nan ya gaya maka matsala ya gaya maka sabanin da yake cikin ta kauli guda biyu ne kauli na farko sharadi kauli na biyu ba sharadi bane kuma kowane kauli ya gaya maka ashabu zalikal qaul ya faɗa maka sai na uku da zai faɗa na ƙarshe shine sababul khilaf me yasa suka saba Eh, me yasa suka saba amma bai kawo adilla na kowane fariq ba ka san sababul khilaf dan ka gani ya za ka yi tarjihi akan wannan na'am
وسبب اختلافهما Sa- dalilin saɓaninsu ترجم الوجوب kai koman alwala بين أن يكون عبادة محضة tsakanin kasancewar ta ibada ce tsantsan ibada yani ba a suranta a- alwala sai ibada
أعني غير معقولة المعنى ina nufin da nace ibadatun mahba ba wanda yake ma'anarta a bar fahimta ba ce ma'qulul ma'ana shine wanda yake ba ibada ba kamar an yi wannan abin wato an yi alwala ne dan tsafta alal misali kaga wannan ma'qulul ma'ana ko ma'qulul ma'ana kamar wankan juma'a da Aisha take cewa kanan nasu a mahanata anfusi anfusihim mutane sun kasance su ne suke ma kansu hidima saboda haka suna zuwa sallah da warin jiki faqila lahum law ightasaltu kaga wannan ma'qulul ma'ana ne cewa so ake in aka zo masallaci kada masallaci ya dime da karin jiki ko ba haka ba to kaga wannan maqulul ma'ana to amma kuma faɗin sa cewa sallallahu alaihi wasallam man man ikhtasala yawm al-jum'a yayi kaza yaka aka ambata haga wannan yana da- ya nuna masa ya nuna kan cewa kamar ibada ce To shi ma haga yana to kamar haka alwala take shin alwala ibada ce kawai tsantsanta ko kuwa a abu ne wanda yake ma'qulul ma'ana ma'ana ce wanda take zaka iya fahimtar sa shi yasa wannan ana ambaran ambatan sa wajen wato al-ilm da wajen faɗan sanin illar aiki akwai illa ta abudiyya wanda yake ba a gano hikimarta akwai kuma illa da ake gano hikimarta to saboda haka yanzu alwala abu ne wanda yake ba a gane hikimarsa ko ko ana gane hikimarsa Eh? na mu je mu je mu karanta mu je
وإنما يقصد بين القربى فقط amma ana nufin wato a a a wa inna ma yuqsadu biha alqurba a faqat ka salati wa ghayriha sai dai kawai wato ma a- a- a- a anima abinda yake nufi da cewa ibada mahba ghayr maqbul ba ta da ba ta da wata hikima da ake fahimta daga gare ta sai dai kawai ma- manufarta abinda ake nufi da ita neman kusanci da Allah kadai kamar sallah da sauransu alwala kamar sallah take a neman huk- yin sallah za a ce an yi ana yin sallah ne don ka samu karfin jiki ko don ka yi exercise ko don ka yi exercise sun zuciya duk babu wannan ibada ce kawai haka Allah yake so kai shine ma ko wa- wato ibadatun mahba aha وبين أن يكون عبادة معقولة مع da kuma tsakanin ta kasance ibada ce da ake wato fahimtar hikimarta ma'anarta ake hankaltarta wato hankali yake nuna ma'anar
كغسل النجاة kamar wanke najasa shin alwala tana da ma'anar ibada ko kamar wanke wannan najasa ne kaga ai kowa ya san wanke wannan najasa kawar da yake kawar da abin da yake bisa ɗabi'a ba a san sa an yi hukunci da rashin tsarkin sa to alwala kamar wannan ce Aha.
فإنهم لا يختلف فإنهم لا يختلفون to malamai ba sa sabani tsakanin su
أن العبادة المحضة cewa dukkan abin da take tsantsar ibada مفتقرة إلى النية to tana buƙatar niyya dole sai da niyya
والعبادة المفهومة مفهومة المعنى ibadar kuma da ake fahimtar ma'anar ta hikimar yinta
غير غير مفتقرة إلى النية غير مبتقرة إلى الني إلى النية باتا بقات النية إن دي كسامو أن رجع أم فهمت وانا شكنا ترجع كاي كما وانك نجسا إذا إن أبينا أكوي yaro yayi bawali a cikin kayan ka kawai sai ka bayar da shi a yi maka wanki Eh? sai ka ce ma mai wankin in fa ka zo wanke wannan rigar akwai bawali ka kula ka yi niyya sai ka gaya masa haka haka in kawai aka wanke kayan ka aka dawo maka da shi shikenan sun yi tsafta ba ta bukatar niyya ko na'am والوضوء فيه شبه من العبادة To alwala yana da buk- yana da kama daga ibadojin guda biyu. Walidhalika waqa al-khilaf.
وقال في Shi yasa sabani ya afko a ciki.
وذلك أنه يجمع عبادة ونظر Saboda alwala ta hada ibada da tsafta.
والفقه أن ننظر بأ- بأيهما هو أقوى شبها To fikihu eh, fahimtar addini shine ka gani tsakanin waɗannan guda biyun da wanne yafi kama. Ya fi kama da ibada sai kai ilhakin ta da shi sai ka ce dole sai an yi sharaɗi niyya. Ko ka yafi kama da tsafta sai kai ilhakin ta da tsafta ka ce ko babu niyya za a yi. shi yasa kun ga a Rabi'a ibn Abi Abdurrahman malamin Malik yake cewa da mutum zai zo ya wuce ta kogi ya zama to ya wanke gabobin alwala ba zai sallah da wannan ba tunda babu niyya ka ga yanzu kan cewa ba kawai ba kawai a tsafta bace Mm. kuma haka ma Ibn Qasim ya faɗi kutankucin wannan dan cewa kawai mutum yana alwala sai kawai ya zo ya shiga cikin a, ya sa kafarsa a kogi da yake tafiya ya ciro kafar in babu niyya ba zai sallah da wannan alwala ba. to alfiq shine ka duba ka gani to sai dai alfaqih ya da dalilai da za su taimaka masa akwai abubuwa da dama da suke nuna alwala ibada ce ko Hmm? na'am ku kawo na'am hadisin abi huraira za ta sha al'umma wa man sha an yutila ghurratahu falyaf'al eh wato inna ummati tud'a yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athari alwudu da kuma asrah minhu hadisin sayyidina hadisin sayyidina Umar ne kace idan mutum ya wanke hannayensa kharajat khatayahu min yadihi bil wudu aw bi akhir qatr al ma hakan hadisin sahih muslim wanda zamu zo mu karanta to kun ga wannan fitar tsarkake gabobi da ake yi wannan maqulul ma'ana ne ko ba maqulul ma'ana ba maqulul ma'ana bane zaka alwala ibada ce akan kanta da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la yuhafizu ala alwudu illa almu'min kaga duk wannan suna nuna kanta ita kanta a gundarin kanta kai alwala ka kasance cikin alwala ko ba dan ka tsaftace gabar ka ba kai sallah kawai kai alwala dan ita alwala ce matlub a cikin shari'a saboda irin waɗannan hadisan shi yasa ma har aka samu sunnatul wudu ko sallar da ake ce ma sunnar alwala hadisin bilal inda ya je biyan bukata sai yayi alwala duk wannan sa nuna kan cewa ibada ce to akwai kun ga wannan wani lokaci wajen tarjihin ilhaqin ba wai kawai zaka yi ilhaqi ne kawai bisa kiyasi ba ko bisa wato a a a duba ya zuwa ga alma'ana zaka iya duba al-adilla al-kharijiya wanda za su zo saboda haka wannan duk da ya ce wannan sababul khilaf ne amma haka yake wanda a wajen su hanafiya amma ɗaya daga cikin asbabul khilaf su ne karban asar ɗin da suka zo da suke nuna kan cewar gata ibada ce watakila su hanafiya ba su yi da wa'annan asar ba ko ba su riske su ba zai iya ɗaukan cewa wani yana daga cikin sababin fila la ilaha illallah wa nashhadu So, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Sai mu tsaya a nan waje. A sati na gaba babu karatu. Zan yi tafiya insha Allah.